الله الرحمن بسم الرحيم الله الرحمن الرحيم فصل wasu rabi insha Allah في فضل الصلاة على النبي cikin farlar salati a bisa annabi sallallahu صلى الله عليه alaihi وسلم wasallam وأما فضائل الصلاة على النبي فأعظمها صلاة رب البرية وتفريج هم والقضاء لحاجة وتيسير أرزاق وأسباب رحمة وتثبيت أقدام بيوم القيامة وتكثير هور والقصور بجنة وترجيه ميزان ورؤية مقعد وإتق ورؤية بنوم ويقظة ونور بقبر والسراء ومحشر ونصر على الأعداء من غير أسبتي تجيز على السراد أسرع لمحة وديب لمجلس إجابة دعوة وتنوير قلب والنجاة من الرداء ونيل شفاءات ومهو خديئة حياة القلوب والهدى والسعادة ومنها محبة لخير البرية وتكفي عن الشيخ المربي بهمة وجرب ففي التجريب علم الحقيقة وليست وسيلة بأنفع, بأنفع للوراء بذا الوقت منها فزفرا بذخيرة نعم وأما فضائل الصلاة على النبي amma kaga farlar na salati a bisa annabi sallallahu alaihi wasallam فأعظمها صلاة رب البرية cikin farlar da mutum zai samu Mm.
shine a ce ubangiji madaukakin sarki idan kai salati ga annabi shi ma zai maka salati wannan ba wanda ya fi wannan farala domin ya zo a cikin hadisai da dama cewa duk wanda ya yi sala- salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama to sallallahu alaihi wa ashara ko duk wanda ya salati guda ɗaya Allah zai salati goma gare shi to wannan salatin ya za ka iya kiwonta sallah salatin ubangiji guda ɗaya a ga ba zai yi lissawa ba to da ka shi ita wannan mafi girmanta shine wannan abu domin shi ubangiji madaukakin sarki muka duba muka gani shi kadimi ne shi to da haka salatin sa ga zai zama kadimi ne to ya za ka ka iya kwatanta kai lafazin ka da yake na hadisi da kuma na ubangiji madaukakin sarki da yake na kadimi ne shi za a ce bai da farko bai da ƙarshe a ga ba zai sufanta ba to shi sa kawai aka ce annabi ubangiji madaukakin sarki zai maka salati ko da guda ɗaya ne har ba za ka san iyakacin harkar sa
وتفريج هم ya daga cikin fara ta salatul fati shine yayi bakin ciki mutum yana cikin bakin ciki yana iya salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai wannan abin yayi gare shi والقضاء لحاجة haka na da biyan bukata duk irin bukatar da mutum yake ciki kowace iri ce inda ya kuma yana salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu yanzu nan bukatar sa sai ga ta biya وتيسير أرزاق don an faɗa cewa duk mutumin da ya salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin daren juma'a ana gobe juma'a yau da dare kenan mutum yayi ko kuma a cikin ranar juma'a to ubangiji wadake sarki zai biya masa bukata guda ɗari saba'in daga ciki daga cikin bukatunsa na lahira ne talatin kuma daga cikin bukatu na duniya
نعم za a ثلاث biya masa مرادة talatin daga cikin bukatu na ثلاث duniya.
وي talatin guda ɗaya idan mutum ne ya karanta ba a cikin daren juma'a in mutum ya karanta to ubangiji maɗaukin sarki zai masa waɗannan abubuwa to kaga bukatu a ce bukatu guda ɗa- guda ɗari akan waɗannan ah, waɗannan ah, salati kuma da mutum ya yi guda ɗaya sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cewa duk mutumin da ya karanta salati gare ni Allah yana halittar mala'ika wanda zai shiga har kabari na ya je ya gaya min cewa wane jikan wane jikan wane ya karanta maka salati ya bar danginsa wannan kuma za a tabbatar da wannan abin a cikin sahihatul baida wato takarda fara cewa ya karanta annabi sallallahu alaihi wasallam to isa yana ɗaya daga cikin waɗannan salatin annabi sallallahu alaihi wasallam maganin komai ne وتيسير أرزاق haka na yana gare shi ma sauƙewa arziki domin shi ma ya zo cewa duk mutumin da ya yi salati a sallallahu alaihi wasallam sau ɗari biyar kowace rana to ba zai talauci ba har abada wannan ya zo a hadisi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sannan da addu'a da ya Allah zai zai amsa masa sannan za a taimake shi a bisa gurce gurcen sa za a taimake shi kuma a bisa makiyansa to Allah ya dora su a kansa
وأسباب رحمة haka na sauba ne na rahama da na rahama ta Allah Allah ubangiji mai idan zargi zai zai rahama gare shi
وتثبيت haka أقدام na yana da gare shi sababi ne na tabbatar da diga digai بيوم a القيامة ranar kiyama a bisa siradi نعم da aka tsaya akan siradi nan to Allah ubangiji mai idan zargi zai tabbatar da diga digensa ba zai goce ba wata kasir hurin haka na da yawa tahurul aini ranar kiyama wal qusuri haka na da yawaita gidaje su ne katangu kenan bi jannati a cikin aljanna za a yawata maka gidaje biyu wajen hanyar sai su fata annabi
wata rajihu mizanin haka na yana gare shi rinjayar da ma'auni a zama ranar kiyama ma'aunin so ake ya zama yarin jaya aikin alherin ka ya zama yarin jaya akan aikin ka na na na- na wanda yake mummuna to ba wani aiki wanda yake sa mizani ya rauni a ya yi nauyi sosai irin salatin annabi sallallahu alaihi wasallam
waru iya ta maka'adin haka na yana daga cikin sababin sa da ya- sababin gani ganin nan na wajen zama na'am mutum ya ga wajen zaman sa tun daga nan duniya za a ga Mm.
wajen zaman ka Mm.
a cikin aljanna tun daga nan duniya an kai wata salatin annabi sallallahu alaihi wasallam wa itkun haka na da yanci za a yanta ka ga barin wuta waru iya tun bi naumin waya kaza haka na za ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka ganshi a sarari kuma ganshi a fadaki kana bacci kuma ganshi a sarari ma saboda sababin yawan ta salati ga annabi
wa nurun bi kabrin haka na haske a kabari zai zo maka
was siradi haka na da siradi zai zo zai zai zo kamar yadda muka ji shi sifin siradi cewa ah, bayi suna ketare masa a bisa gurgudan ayyukan akwai wanda zai ketare kamar iska akwai wanda zai ketare kamar walƙiya akwai wanda zai ketare kuma yana jin ciki yana jin ciki da kyar za a ketare to waɗannan dai duk gaba ɗaya daga ciki an ce tafiya tafiya ce wadda take kamar irin tafiyar mahaifiyar akalla za ta kai tafiyar salatu ala fi sanatu shekara dubu uku Ke- tafiyar shekara dubu hawa ce tafiyar shekara dubu gangara ce tafiyar shekara dubu kuma shi ne daidaita to wanne daga ciki to wanda ya salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ubangiji sau ɗari to Allah ubangiji zai zai zai zai zai zai zai tsallakar da shi daga wannan salati
wa mahasharin haka na da taron mahashar da za a yi ranar kiyama din duk taron da za a yi Allah ubangiji zai tsallakar da shi na'am wa nasrun ala al-a'da'i haka na da taimako a bisa abokan gaba makiyanka Allah zai taimake ka min ghairi usbati ba tare da wajen jama'a ba ba sai ka je ka nemo wani dangi ba wai za wai ka ce su sai maka maka na'am annan Allah ya san maka maka
tujizu ala siradi haka na ma'abocin salati ga annabi zai ketare a bisa salati asra ala mahatin mafi gaggawan walƙawa zai zai
wa dibul li majalisin haka na da daɗin mazauni ijabati da'awati shine da amsawa wato ma'ana zai samu waje waje inda yake waje waje mai daɗi mai daɗi na'am zai zauna a ranar kiyama na'am
shi ne gashi nan kamar yadda zo a cikin dalalar lahara ta mayan majalisun yi sallafi ala muhammad sallallahu alaihi wasallam illa qamat minhu ra'ihatun tayyibatu na'am hatta tabluga hatta tabluga asna anana samai na'am wa taqulu al malaikatu hadha majlisun sallafi ala muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am duk inda aka zo aka yi salati annabi sallallahu alaihi wasallam haka wajen zai dinga kanshi har sai ya tafi mala'iku su gani su ce a wannan lalle wancan wajen a can an yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam Mm.
a kana yana daga cikin salati Ijabatu ga annabi da'awati.
ijabatu da'awati amsawan addu'a na'am yanzu cikin gaggawa idan kai Allah zai amsa maka addu'a kowace iri ce
wata niwiru qalbin haka na da haskakawan zuciya a mutum ya samu haske a cikin zuciyarsa
wan najatu min ar-rada haka na da tsira daga halaka gishi ma yana daga cikin wannan kamar yadda ya zo a cikin hadisi hadisi ah, imamu sauri yake faɗa cewa wata rana ya ya ga wani mutum a maka ya je wajen aikin hajji sai ya ga wani mutum yana kewa ɗakin ka'aba amma shi ba abin da yake sai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ah wannan mukamin fa da kake salati annabi sallallahu alaihi mukami ne wanda ba salati aka fi so a yi ba an so a tsarkake ubangiji ne da sauransu ake son a yi shine sai shi mutumin ya kalle shi yake ce masa kamar da ya zo a cewa ya mai tsawo cewa ina ina tsammanin dai kai bako ne kai shigo ka daga nan kai ce masa yi bako ne ce ba kai mutumin gari ne da ma ba zan amsa maka ba Na'am.
saboda irin kisa da ta faru gare mu ce wata rana mun shigo ni da mahaifina mun shigo wannan kasar za mu zo aikin haji kawai mun zo sai rashin lafiya ta kama mahaifina ta kama mahaifina nan take muna tare da shi kawai da dare kawai sai sai ya mutu yana mutuwa kawai sai na ga tun daga abin da sai baki kiran ya canja ya koma kamar sifa irin ta dake yace hankali na ya tashi na rasa yadda zan yi ni ba an gaya mutane bai zama mun abun kunya yace ina nan a haka bacci sai dan dauke ni kawai sai na ga wani mutum ya zo mai faran kaya cikin haske Na'am.
yana zuwa ya zo ya dauki wannan mutumin nawa ya shafi fuskarsa sai gaba ɗaya tsohon na nasu suka canja kuma sai ya koma mai haske kuma a cikin haka sai zai juya ya ce sai na rike rigar su nake tambayi su na ce kai bawan Allah Allah saka maka da alheri amma na san ji kowa ya sai ce ani ne Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba mahaifin nan naka ya kasance yana cikin yana cin duk wani nau'i na riba Mm.
da makamancin wani na zunubi ba abin da baya yi Mm.
amma sai shi mai yawan salati ne gare shi to saboda haka shi sa ni kuma ba zan bashe ya kunyata ba saboda salati da yake gare shi Shi sa da zo nan yanzu Na'am. Imamu Sauri.
eh Na'am.
shi ne ke bada wannan kisa ba Na'am.
eh to wannan din shine ah, yana daga cikin farala ta wannan din mutum ya samu tsira eh,
wa nailu shafa'atin haka na da samun na na ceto ta annabi sallallahu alaihi wasallam za ka samu ceto har sa daga annabi mm, wa mahawu hadiyati haka na shafe kure kuma Allah ya shafe ma duk kurakuranka Mm.
eh duk wanda ya salati alaihi sallallahu alaihi wasallam marra daya to za a shafe gaba ɗayan zunubansa na shekara 80 ma'afici Mm.
eh kuma wanda ya salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam guda daya Mhm.
Allah zai hori masu ki- masu rubuta eh, zunuban da zunubai da kuma wannan da su ce to kada ku da ku rubuta zunubansa daga nan har zuwa kwana uku kada a rubuta zunubansa
hayatul qulubi haka na rayuwa ta zuciya mutum zai samu rayuwar zuciya
wal huda haka na da shari'a Allah zai shirya da shi ila siratal mustaqim Mm. was sa'adati haka na da arziki abadiya Mm.
da duniya da lahira Allah zai zai wannan nasa wa minha kuma na yana da gare gare salafar la salatin annabi da shi mahabbatun li khairil ne bariyya soyayya da annabi sallallahu alaihi Mm.
wasallam samu soyayya annabi Mm. wata kafi an shaykh al murabbi bi haka na ita ummatin dai salatul fati nan salati salatin nan ga annabi sallallahu alaihi wasallam tana isuwa ga mutum ga shehi wanda yake mai tarbiyya Mm.
wato ko da mutum ya zo ya shiga cikin wani hali wanda ba shi da shehin sa da zai masa tarbiyya ya sa shi a hanya Na'am.
idan ya zumci salatin annabi sallallahu alaihi wasallam zai isa shi usuli Mm.
sai dai kawai matsalar da za a samu shine idan aka je can gaba aka samu tuntube to kuma ba wanda zai jawo shi kuma yawa to shi sa din ake zama hada gaba da ana salatin annabin kuma kana da murabi kuma Mm.
yawa bi himmatin da himma da himma eh, talatin annabi sallallahu alaihi wasallam wajarrib to ka jarraba ba duk wannan abin da nake gaya maka ba fa fit tajribi ilmin hakika ce malam domin za ilmin hakika aya ce ya tabbata a cikin jarraba duk wani abu da zaka yi ka jarraba duk wani abin da na gaya maka gwada gani
walaysat wasilatun bi an fa'alil wara babu wata tsani wadda take mafi amfani lilwara ga talikai bizal a waqati wannan minha lokacin da muke ciki
minha daga salati daga salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam babu shi babu wani wasila da zaka ce wadda za ta sada kai zuwa ga Allah wani mafi amfani saboda salatin annabi fasfarin di zakhirati ka rabota da wannan ajiya babba ajiya ka rabota da ita ka ce yin salatin annabi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah